أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ومن جينا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قيامنا ina ce tallahi na rantse da zati na lagad haƙiƙa arsalna mun aiki manzanni ila umamin zuwa ga al'ummatai min qablika kamun mu aiko ka wato al'umma wanda suka wuce mun aika musu da manzanni fa zayyana mun shaytanu a'malahum sai shaydan ya kawata musu kafircin da suke yi da ƙaryata manzanni da suke yi da miyagun ayyuka da suke yi shaydan ya kawata musu suka ga kafircin nan shine mai kyau shine shiriya suka ga miyagun ayyukan nan nasu sune ayyuka masu kyau kamar yadda na gaya maka dai shaidan din dama haka ya faɗa la uzayyinanna lahum fi dunya wa la ughwiyannahum ajma'in to abinda shaidan din ya faɗa musu abinda ya faɗa ran nan shine ya tabbatar musu ya batar da waɗansu daga cikin ƴaƴan adam ya kawata musu kafirci da sabon Allah da miyagun ayyuka fa huwa shi shaidan shine waliyuhumul yawma shine jagoransu a nan duniya sai abin da ya nuna musu suke yi dama ya faɗa mana Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahum at-taghut mu'minai majibincin al'amarin su masoyin su wanda suke so suka jibinta masa al'amari shine Allah kafirai kuma shedan shine waliyin su shi suka miƙa wa ragama shi shi ke jagorar su ta inda ya ga dama fa huwa shi shedan shine waliyuhum jagoran su majibincin al'amarin su al-yau a nan duniya walahum azabun alim amma azaba mai tsananin radadi tana nan tana jiran su a lahira وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون كيد يا رسول الله aikin ka isar da aika mun saukar maka da wannan littafi ne wa ma anzalna alayka alkitaba wa mun saukar maka da wannan littafi ba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fi sai don kai musu bayanin abinda suke jayayya a ciki shi wannan alqur'ani shine alkali mai yanke kowace shari'a shine zai nuna gaskiya shi zai nuna ƙarya shi zai nuna shiriya shi zai nuna bata shi zai nuna mai kyau shi zai nuna mai muni duk wanda ya nuna wani abu ba wanda qur'ani ya nuna ba to wannan hanyar bata ne kawace kawace ne na shedan shedan ne ya kawata masa inda abin da ya gani mai kyau din ya saba wa abin da alqur'ani ya nuna to duk abin da aka yi jayayya wa makhtalaftum fi min shay'in fa hukmu ila Allah duk abin da mutane suka yi jayayya kai to hukuncin sa yana wajen Allah su koma qur'ani su bude su duba يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي منكم فإن تنازعتم في شيء إن كوكا جاية أتشكين كومي فردوا إلى الله كما يد جاية كتشكين القرآن كوروري والرسول كوما تشكين سنة منزون الله صلى الله عليه وسلم بغاني تشكين القرآن با كوروري idan ba ku samu ba wa ulil amri minkum kuma da al'amarin wajen shugabanni manyan malamai za su samo muku hukuncin wannan abu a cikin fahimtar su da tafakkurin da Allah ya ce ya gaya mana a can baya wa la'alla mai tafakkaruna din nan illa li tubayyana lahum allazi ikhtalafu fi shi wannan alqur'ani mun saukar maka shine ya zama alqali ya yanke kowace shari'a wa hudan ya zama littafin shari'a wa rahamatan ya zama littafin rahama rahamar Allah wato za a karanta shi a samu ilimi a shirya da shi ya nuna hukunci ya zama rahama a yi addu'a da shi na amfanin duniya da lahira shi alkur'ani wato rahama ne ta kowace hanya wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna amma fa a wurin masu imani domin a wurin wanda ba su da imani kam wa nunazzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara amma a wurin wanda suka kafirce masa ko wanda suke zalunci to alqur'ani shi asara yake kara musu
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون
الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله شيء الله أبنجي mahalicci din nan wanda aka gaya wa kafirai afa man ya kamar la ya a daidaita mai halitta da wanda baya halitta shi ma halittarsa aka yi bashi da ma da rai a daidaita su an gaya muku abubuwan da Allah ya yi bari da ci gaba da yi muku bayani filla filla wallahi shi Allah anzala shine ya saukar da ma'an ruwa minas sama'i daga sama wallahi anzala minas sama'i ma'an fa ayyabi da ba da mautiha ya raya kasa wato gonaki ba da mautiya bayan ƙasar ta mutu ta bushe sai Allah ya saukar da ruwa ya raya ta ta tsirar da abubuwan da suke cikinta kuma ta tsirar da abin da aka shuka mata faye bilar da ba da mautiya inna fi zalika a cikin wannan lamari na saukar da ruwa da raya ƙasa ta tsirar da abubuwan da ke cikinta da abubuwan da aka shuka mata la'ayatan wannan abu ya isa izina ya isa aya wadda za ta nuna ikon Allah da kadaituwan Allah cewa ba wanda ya iya yin wannan sai Allah din shi kadai ya isa liqaumin ga mutane yasma'una masu ji wanda za su wa'azantu shi ya saukar ruwa shi ruwa Allah ya yi shi domin ya ce wa ja'alna min ma'i kulli shay'in hayyin duk abu mai rai to daga ruwa aka yi shi ruwa ne yake tafiyar da lamarin sa shi duk abu mai rai to in an saukar da ruwan nan na sama ruwan nan na sama mai zuwa daga sama wanda shine a cikin rijiyoyi shine a cikin korammai duk gaba ke da to yana raye jikunan mutane ne da dabbobinsu da shuke-shukensu duk wannan ruwan shi ke rayawa wannan shine ake shi ruwa mai raya jiki mai raya ƙasa akwai ruwa ko wanda zai raya ruhi wanda zai raya zuciya to shine imani ruwan imani idan Allah ya saukar da imani a zuciyar mutum to ya sa masa ruwa kenan wanda za ta raya jikinsa na ɓoye idan kuma an sake saukar da wani ruwa shi kuma wannan ruwa sai ya amfani ya sauka cikin hankalinsa saboda haka wani wurin nafi zalika la'ayatan liqul albabi wani wurin la'ayatan liqaumin yaqiluna idan mutum ba a saukar masa da wannan ruwa ba na jikin nan mutuwa zai yi idan ku ba saukar da na zuciya ya yi imani ba imaninsa mutuwa zai yi in an in ba saukar da na na hankalin ba to ba zai samu taraki zuwa ga inda manyan bayin Allah suke ba ba zai san abin da yake wurin ba domin yana cewa wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin kabiran mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuru la bi anfusihim wa akwai wani wurin da Allah yake cewa aw man kana mayitan fa ayaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثل في الظلمات ليس بخارج منها idan mutum an sa masa wannan ruhi na hankali to sai ya zama mumini ya zama musulmin kirki ya ayyuka masu kyau yana fahimtar abin da Allah yake faɗi da abin da annabi yake faɗi inna fi zalika la'ayatan ya isa ga aya liqaumin ga mutane yasma'una masu ji ji na karba Allah ya jidda mu
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم في الأنعام لعبرة حقيقة أكوي إذنا كما a cikin abin da yake cikin dabbobinku dabbobinku na gida su ne raƙuma da shanu da tumaki da awaki hakika akwai wani abun mamaki na ikon Allah da hikimarsa da iliminsa da ni'imarsa a cikin waɗannan dabbobi nasikum mimma fi buduniha mimma fi budunihi wato abin da yake cikin wannan dabbobi lan'am shi lafazin sa yana ɗaukan mufradi yana ɗaukan jam'i saboda haka anan yazo mufradi a cikin suratul mu'mina ko yazo jam'i yazo jam'i fi buduniha a cikin suratul mu'mina nan ko a cikin suratul nar fi budunihi nasikum muna shayar da ku a cikin abin da yake cikin cikkunan waɗannan dabbobi guda hudu min baini farsin wa damin labaran khalisan tsakanin tumbi da jini muke tsamo muku nono mai kyau baya kama da jini baya kama da tumbi amma a tsakaninsu yake yana haɗe da su sai mu tsamo shi mu fito da shi baya kama da jini baya kama da da tumbi din labanan khalisan sa'iran mai daɗi sha mai daɗin hadiya lisharibina a wurin masu hadiya to nan zai lissafo mana abin da yake cikin suratul qitali na aljanna shi zai faɗa mana shi a nan duniya ya ce anharun min ma'in ghairi afinin wa anharun min labanin lam yataghayyar damuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffan to waɗannan ƙorammi da ake ambata mana cikin aljanna na ruwa da na nono da na da na zuma da na giya da na zuma to su ne za a kawo su a ce ba mu ne muka yi muku waɗannan tun daga duniya ba domin can ba an ce tajrimin tajalan har fi tajrimin tajalan har can can inda aka ce walini madarul muttaqina din nan to su ne ake lissafa aka ce yadda kasan mu muka kawo muku ruwan sha daga sama mu muka fito muku nono daga cikin dabbobi tsakanin jini da tumbi baya kama da jini baya kama da tumbi haka mu ne muka fitar muku da giya lokacin ba haramta ta ba a cikin waɗannan ƴaƴan itatuwa da za a faɗi nan gaba mu ne muka fitar muku da da da zuma a ƙudan zuma duk zai jero su a nan a shi ainihin ɗan adam in ya zo duniya zai tadda abinci guda biyar daga ran da aka haife shi abinda zai fara ci iska wanda zai shaƙa shine abincinsa na farko wanda saboda isan abincin in an raba shi da shi yanzu yanzu nan ba za a jima ba zai mutu to Allah bai sa bai sa wannan abincin a hannun kowa ba ko uwarsa bata san lokacin da yake shan numfashi ba don yan ba ta numfashin ma ta rika bashi kamar yadda take bashi ruwa da nono in ta yi bacci fa kaga sai ya mutu Allah ya Allah shi da kansa yake bashi wannan abinci na iskan nan da yake shaka to daga wannan sai abin da yafi iskan nan kauri shine ruwan sha daga ruwan sha saura abinci uku kenan daga ruwan sha sai wani abinci wanda ya fi ruwan sha kauri amma bai kai abinci mai gina jiki kauri ba shine nono daga nono to ya yi ƙarfi kenan in ya wuce nono shi ɗan adam to ya isa a bashi wani abinci mai gina jiki yana ɗan taɓawa har ya kai ƙarfin da zai ci abinci mai gina jiki shine a tuwo ko shinkafa ko teba ko sakwara abu ne mai kauri mai ƙarfi to daga nan na biyar na ƙarshe shine nama a wurin wanda yake da iko shi ɗan adam mutum biyu aka haɗa akwai mutum na bayyane akwai mutum na ɓoye kowa da haƙƙinsa mutum na bayyane shine wannan jiki da muke ganin junanmu da shi da shi ka sani da shi na sanka to akwai wani mutum a cikin wannan jikin shi wannan jikin buhun wancan mutumin ne shi buhu ne na wancan mutumin to yana ciki ne shi ainihin abin da yake nema guda biyar din nan ba irin waɗannan bane wanda suka dace da shi ne shi wannan jiki daga halitta Allah aka ɗauko shi aka haɗa shi halitta Allah ruwa aka sha nono aka sha abinci aka ci nama aka ci a cikin abincin nan akwai gishiri akwai magi akwai daddawa akwai abubuwa iri-iri mai da nama da abubuwa iri-iri su suka taru suka yi tuwo suka yi miya to waɗannan abubuwa duk su ne suka taru da kuma su albasa da kuɗin da aka zai waɗannan abubuwa da shi to su da kuma kuɗaɗen da aka kashe wajen auro uwarsa kuɗaɗen da aka kashe wajen auro uwarsa da dabbobin da aka hau su mota su babur aka yi amfani da su da riguna da da da, da zannuwa waɗanda aka amfani da su wajen taimaka wajen auren uwarsa kuma da aka zo su kujera su gado su shimfiɗa wanda suka taimaka aka kawo har, har aka tato ruwan maniyin na namijin da na macen aka hada to duk abubuwan da suka taimaka aka yi har abin ya iso ya zama maniyin namiji da maniyin mace an hada ya zama mutum to idan wannan jiki ya zo to shi waɗannan mutane waɗannan abubuwa su ne zai nemi biyan bukatar su don su ya sani su wannan kayan halittar nan musamman kuɗi kuɗi abinci kayan jin daɗi kayan kwanciya kayan rufuwa kayan ado domin da irin su aka yi amfani aka auro uwarsa ya zama dalilin samo shi su gado su shimfiɗa to waɗannan abubuwa in ya zo shi inda zai mai da hankali kenan shi wannan jiki abinda zai mai da hankali na biyan bukatan waɗannan kenan sai ya zama kamar ɗan siyasa wanda suka yi kokari suka aka jawo hankulan suka taimaka suka hau da shi kan kujera to shine yake kulawa da bukatunsu shi wannan jiki halitta ce ta ɗora shi akan wannan kujera ta rayuwa a ganinsa to shi ko sai aka ɗauko ruhi daga fadan Allah shi bai san kowa ba sai Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana daga fadan Allah sai aka zo aka cusa a jikin wannan wanda aka sa kan kujeran nan aka ce ku tafi ku aiki tare laila libasan nahara ma'asha ku aiki tare kai in baka motsa ba shi wannan jiki dama bai motsi bane kai kuma wannan jiki ka hadu da wannan domin duk aikin ka ba za a gane ba sai ka hada da wannan jiki to shikenan sai wannan aka bashi waɗannan abu abinci guda biyar iskan da zai shaka ruwan da zai sha nonon da zai sha abinci mai gina jiki nama in ya samu iko waɗannan suna abincinsa shi ko wancan nasa a maimakon iska tauhidi a maimakon ruwa sallah a maimakon nono zakka a maimakon abinci mai gina jiki azumi a maimakon nama haji to sai aka haɗa su kowa da haƙƙinsa Allah ya sa musu shari'a manzo Allah ya zo da wannan littafi a yi musu shari'a kowa ba shi haƙƙinsa kai in ka nemi iskan sha ruwan sha abin nono abinci nama kar a hana ka kai kuma in ka nemi tauhidi sallah zakka azumi haji kar hana ka kowa a bashi aikin sa da daddare laila libasan in dare yayi an baka awa takwas kai baka saba da daure ka a cikin keji ba kai rai yawo ka saba da shi to an sallame ka tafi aje mana wannan akan gadon nan ko akan katiban nan ko akan tabarman nan ko akan kasan kai tafi abinka amma akwai zare tsakanin ku wannan zare shi ne tsakaninsu hi ha hi ha numfashin nan da an tsinka zaren shi kenan wannan abin da aka ajiye kan gado ya zama gawa rai ko ya tafi inda yake dama matukan suna haɗe ne ɗan adam to shi kenan sai ya tafi ya ta yawon sa inda ya saba in mutumin duniya ya ta yawon cikin duniya in mutumin Allah ya ta yawon cikin arawul malakuti har lokacin da aka taɓa wannan jikin shi ko sai ya kirawo shi maza maza an nemi an nemi haɗu sai su haɗu sai su yi aiki da rana a yi aikin abinci tare shi rai shi ke taimakawa a motsa a yi aikin ibada tare shi rai shi ke taimakawa motsa shi kuma gawoyi su ne masu aiki to haka in aka ga rai zai zalunci wannan jiki sai Allah ya faɗa sai la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu ni ban ce ban ce ku haramta kanku abubuwa masu daɗi ba wala tatlu anfusakum inna allaha kana bikum rahima sai ai warai faɗa ya bashi dama shi ma ya ji daɗi idan ko wannan jikin ya tashi zai danne haƙƙin rai zai hana shi tauhidi ya hana shi sallah ya hana shi zakka sai ce to a kashe araba su murtaddi kenan a kashe araba su sai a kashe araba su wannan ya zube a ƙasa wannan ko tafi inda inda zashi to wannan shine hukuncin da Allah ya hada mana shine wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi hudan wa rahmatan liqawmin yu'minun wallahu anzala minas sama'i ma'an فاي بالارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالدا سائغا للشاربين ميداء شاء او جمع شاء من ثمرات النخيل ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لقوم ياكلون هذا كما yadda muke fitar mu muka saukar muku da ruwa daga sama don ya raye jikunan ku muka fitar muku da nono tsakanin jini da tumbi baya kama da jini baya kama da tumbi saboda haka shehu mu yake cewa shi mumini nagari imaninsa kamar nono yake tsakanin jini wato kadariyawa kadariyawa su ba su kai inda ake neman su ba su tsaya a tumbi ne suka ce duk abin da kai kai kai ba ruwan Allah ba ruwan Allah Allah ya yi ka ya yi maka hankali ya yi maka lafiya ya yi maka gawo ka sabi Allah kai so ko maka ce Allah ne ba ruwan Allah kadariyawa ba su kai inda ake neman su ba sun takaita su za bi suko jabariya suka ce duk abin da bawa yayi Allah ne kawai ya sa ba da wani abu nasa banda Allah in Allah ya yadda ya sallah in Allah ya bai yadda ba zai sallah ba shi komi ai Allah ne yake yi to shi ko ya wuce inda ake neman sa ya kai jini ya kai jini to menene tsakiya ka yarda Allah ne yake yin komi amma duk da haka ai Allah ya ce karka yi mummuna Allah ne yake yin komi ka yarda Allah ce ka yi mai kyau to saboda haka sai ka shiga tsakanin tumbin kadariyawa da jinin jabariyawa ka fidda imani khalisi ka san Allah ne yake yin komai amma kana nisanta mummuna kana aikata mai kyau shine fidda imani mai kyau tsakanin damul damul jabariyati wa fardul qadariyati wa min samaratin nakhil wal anabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanan wannan wannan sura sura ce ta kidaya ni'imomin da Allah ya yi wa dan adam a lokacin da ake zaman makka ba haramta giya ba domin an kai shekara goma sha bakwai a musulunci ana shan giya ba hana hanawa na gaba ɗaya ba a makka dai ba hana ba a madina ne aka zo mu hanawa ɗan lokaci aka hana da farko aka ce aka ce waɗansu daga cikin sahabbai sun ce wannan giyan nan wata sai kun ji an hana mana ba za ba dace da addinin mu ba to masu cewa ta ne ba hana din ba ko to har aka kawo tambaya wajen manzo Allah ya tsanaka al-khamri wal maisir kulli wa ismun kabir wa manafi'u lin-nas giya akwai babban zunubi da ita da caca duka amma ji suna da amfani to shi sai waɗansu suka fi girman zunubin nan suka jefar da giya da caca wasu suka ce to Allah ma da kansa ya ce suna da amfani to me zai hana mu sha mu yi to suna yin haka har aka je wata rana aka je aka sha aka koshi a wani biki aka sa babban sahabi daga cikin manyan sahabbai ya musallan magariba sai ya karanta kulliya yana ce abudu ma ta abudu wa antum abudu ma abudu ana abudu ma battu sai aka ce la taqrabu salata antum sukari hatta ta'lamu ma taquluna to daga nan aka hana shan giya lokacin sallah kadai masu sha din in gari ya waye sun yi sallah su sha abin su kamun azhar ta sake su in za su yi bacci su sha abar su kamun asuba ta sake su har lokacin da aka yi wani biki aka yi ta dukan juna da mukamuki ana fasawa juna kai ana waƙoƙin jahiliya aka kawo maganar gaban annabi mutum ya bugu sai zo dubi annabi da fadar ta hal antum illa abidul li abi dunnan ku bayin ubana ne dunnan ku bayin uba to daga nan aka yanke kwata kwata a lokacin mai musulunci aka shekara goma sha bakwai to a nan ana kirga ni'imomi ne ubangiji ya ce min samaratin nasili wal anabi daga ƴaƴan dibinai ne da ƴaƴan inabi wanda ni na saukar da ruwan da suka tsirar da waɗannan dibinai da wannan inabi ni na nunar da wannan dibinai da wannan inabi amma kuna yin giya da shi kuna sha kuna jin daɗi kuna sayarwa kuna samun kuɗi kuna jin daɗi dodo ne yake yi saukar da ruwan da yayi inabi yayi dabino ko dodo ne ya nunar da shi ko dodo ne ya baku wannan arziki abin sawarat na khila na wala hanabi tattakhizu min sakaran wa rizqan da arziki hasanan mai kyau a cikin ƴaƴan dabino da ƴaƴan inabi din kenan inna fi zalika a cikin wannan la'ayatan akwai abin mamaki akwai abin izina ayoyin Allah liƙaumin yaqiluna ga mutane masu hankali malamai suka ce an yi amfani da ƙarshen wannan aya liƙaumin yaqiluna an kosan giya tana danne hankali kenan za a haramta a gaba tunda da hankali ake yin komi in ba hankali mutum ya zama dabba to tunda yake giya tana danne hankali to wata za a haramta tunda aka karasa ayar da inna fi zalika la'ayatan liqaumin yaqiluna giya tana danne hankali in ta danne hankali mutum sai ya zama dabba ya zama dabba kuma wa kullu taklifin bi shartil aqli kowane taklifi da sharadin mutum sai mutum na da hankali ake dora masa aikin ibada wata rana zamanin bani isra'ila wani mutum yana ibada shekara wajen saba'in sai nan ya shigo gari zai sai wani abu sai ya fada cikin kantin wata mace mai kyau to sai sai hankalinta ya fisgu da wannan mutum wanda ya fito daga wajen ibadan Allah sai ta ji ba yadda za a yi sai ta yi sai ta kwanta da shi ta nemi shi a shi bawan Allah ne baya wannan ce ai baka isa ba tunda ka shigo tunda ka shigo min nan ai baka isa ba yace ni bana wannan abin ce ai baka isa ba mun dinga kokowa ke sai mun kashe wadannan dan yaron nan nawa ko kuma kai ka kashe shi yace a ni ba ni da ma balle kisan kai a to dai baka isa ba za ka fita nan ba sai ta kulle kofar kanti shikenan sai ta ce to in ba za ka ba za ka yarda ba ga giya ka sha sai in ka sha giya sai in barka ka fita sai ya ga giya dai kaman abu ne mai sauki bulalu ne sai ya sha da ya sha sai hankali ya gushe da hankali ya gushe shi kenan sai ya fada ta lalata ya zo ta zauna a kusa suna lalatan har suka kashe yaron a cikin wannan lalata kaga kisan kai ya faru zinadin ya faru saboda hankali ya gushe hankali shi ke nuna kyakkyawa da mummuna to mace ce ko ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ta faɗa tun daga zuciya ta habbakin ta ce ta yarda Allah shi kadai ne shi ne ya sama ya kasa shi ya komi shi ya kowa kuma ta ce ta yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da wannan musulunci ta yarda ta yarda da abin da ta faɗi tana jin Hausa ko kuma ta yarda ta ce ta tabbata ta yarda Yesu ba dan Allah bane Allah ya yi Yesu ne yana da uwa ba shi da uba kamar yadda ya Adam ba uwa ba uba ya yi Hawwa'u ba uwa ikon Allah ne babban mutum ne daga Allah ma ba shi da uba ba dan Allah bane ta yadda da wannan to alhamdulillah ki ce alhamdulillah ki zo musulma ya ruwan dukkan musulmin duniya za ki je ki wanka ki kama sallah ki kame baki ki ba za ki sha ruwa ba kuma za mu karasa wannan azumi da ke insha Allah akwai wani jini da yake zuwa wa mata idan wannan jinin ya zo za su bar sallah za su bar azumi za su bar kwana da mazansu kuma sai wannan jinin ya yanke su yi wanka irin wankan da zaki na yau din nan na janaba in kin kwana da mijinki kuma irin wannan wankan dole sai kin yi sannan ki alala ki sallah to kuma sallah biyar ne kullum za a gaya miki yadda zaki kuma bayan wannan azumi in Allah baki duki akwai wani fasinti za a yanka miki na fidda zakka kuma Allah baki dama ki haji menene sunan ki na da ele wani suna kike so na musulunci amina sannan amina muna miki murna amina kin zama musulma ku ba ta kirmin a ki nemi wanda zai koya miki yadda zaki rika yi ko muna miki murna alhamdulillah wa min thamaratin nakhil wal anabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanan inna fi dhalika la ayatan liqaumin yaqiluna karasa wannan aya da maganan hankali to ya nuna giya tana hana tana bata hankali tana danne hankali za a haramta kenan har aka komo aka haramta din hijira tana da shekara kamar wajen hudu haka وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحي ربك إلى النحل ubangijinka yayi wahayi wa kudan zuma wa auhe rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun wahayin da yi wa kudan zuma ya ce mata ta rika shiga kogon dutse tana yin gida ko kuma kogon itatuwa tana yin gida ko kuma anya amya da ake ɗora musu a sama waɗansu kan ɗora tukunya ne waɗansu kan ɗora amyan ne gaba ɗaya su ɗora a sama to duk dai ubangiji ya yi mata wahayi ta shiga cikin wurin ta gina gidanta ta iya inin irin wani irin ginin gida wanda birkiloli ba za su iya yin wannan irin gida yadda ita take shirya ba wanda Allah ya mata wahayi ta shirya sannan kuma tana da sarauta tana da sojoji tana da abubuwa iri-iri ubangiji ce na yadda ki tafi ki je ki ci dukkan 'ya'yan itatuwa da 'ya'yan hure da duk abu da kika in kika dawo ko mai ɗaci ne abin ko mai tsami ne ko mai in kika dawo zai zama ruwan zuma ni ne miki wannan wahayi kamun mu karasa wannan aya ya jama musulmi akwai wasu mutane Allah ya jarrabe su ba su yi imani dukkan Qur'ani ba sun yi imani da wahayin annabawa ba su yi imani da wahayin waliyai ba wahayin annaba shine na annabci ya kare daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ayinsa ya kare shine wahayin inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa isbara wa ayyub har zuwa karshe wannan wahayi an yanke shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sauran annabi amma akwai wahayi na ilhama bai ke wato matan bani isra'ila ma Allah ya dai musu wahayi balle mazan su mu ko wannan al'umma mun fi mazajen bani isra'ila in dai ba annabawa ne ba kowane mutum ba bani isra'ila in dai ba mun yi wahayi zuwa ga uwar annabi Musa ba annabi an yi wahayi zuwa ga uwar annabi Isa bana dai ha min tati Allah ta ni kaddar rabbuka ta take sariya huzi laki bi inda khalati tasaqan laki rubba banjiniya fa kuli washrabi wa qarri aina duk wannan Allah ne yake ga uwar annabi Isa qasim malaikati ya maryamu inna Allah astafaki wa dahharaki wastafaki ala nisa'il alamin يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله بشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا لا من المقربين saboda haka wasu ba su imani da Allah yana yin wahayin ilhama ba amma sun yadda Allah yana yin wahayin annabci saboda haka suke gaurawa saboda jahilci da son zuciya to duk wanda bai imani da Allah yana da wahayin ilhama ba to ya kafircewa rabin alqur'ani kenan ya yarda da rabi afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا دم mai yin haka ba zai mutu ba sai Allah ya kunyata shi ya faɗi maganar kafirci sai ya ce siyasa ta fi sallah ko wani abu mai kama da wannan waɗanda ba su yi imani da wahayin ilhama ba ba su yarda da dukkan qur'ani ba Allah yana wahayi wa uwar annabi Isa yana wahayi yayi wahayi wa uwar annabi Isa yayi wahayi wa uwar annabi Musa yayi wahayi wa mutane da yawa waɗanda suke ba annabawa ba kai abin ya dawo har kan kudan zuma ko wannan ikhtira'i wannan abubuwan da nasara suke yi na ban mamaki din nan wahayin ilhama ne Allah yake musu tare da suna kafirai ma saboda ubangiji ya ce ar-rahmanu allama al-qur'ana khalaqa al-insana allamahu al-bayana su kuma wahayi na ilhama na bayin Allah na salihai wattaqullaha yu'allimukumullah kowa ji tsoron Allah to Allah da kansa zai sanar da shi ilimi ta hanyar ilhama saboda haka ina jawo hankalin mutane wanda suka mai da su almajiran waɗannan mutane masu batarwa su ta zagin waliyai wai an ce wali an masa wahayin ilhama sai ta ya zama annabi kenan wai ga ka'ida shi wali kowane musulmi wai ka'ida da suke bayarwa ka'ida ce ta banza wanda babu ita a qur'ani babu ita a hadisi babu ita wajen malamai wai yadda abin yake idan mutum ya an an bashi wani abu daga Allah to ya zama annabi in ko an ce ya gaya wani to ya zama mursali to babu wahayin ilhama akwai wahayin ilhama kuma ba kowane ba wani waliyi kowane musulmi waliyi ne kowane musulmi wai kaidar da suke bayarwa kenan kowane musulmi waliyi ne amma akwai waliyi khafi waliyi kazi shine wanda kalmar la ilaha illa wai ta kona sha'awarsa ta kona fushinsa to shine waliyi kazi to ai annabawa ma suna da sha'awa ko la ilaha ta kona mun sha'awarsu suna da fushi suna yaki suna jihadi ko la ilaha ta kona mun to wai la ilaha illallah kam in za ta kona sha'awar mummunan sha'awa kenan ko da mummunan fushi ko wanda yake waje da hududun layi ba cikin hududun layi ba to in ba a yawan zikirin yaushe la ilaha za ta kona an hana kar a yi ta to yaushe za ta kona wayan ta an hana la ilaha kar a yi to yaushe za ta zo ta kona fushin yaushe za ta kona sha'awar a bari a yi da yawa mana wazkurullahi kaseeran la'allakum tuflihuna in an yi sa'a sai la ilaha ta kona mummunan sha'awa din na haram ya ta kona fushi na haram din tilka hududullahi fala ta'taduha sha'awa in a cikin haddin Allah take ba laifi bane fishi a cikin haddin Allah yake ba laifi bane in an ketare haddin Allah aka yi sha'awa ko aka ketare haddin Allah aka yi shine laifi to don Allah don annabi a yarda da abin da Allah ya faɗi a yarda abin da annabi ya faɗi a yarda abin da dukkan malamai suka faɗi kar a rataye da wani mutum shi kada ya ce shine Allah ku shine annabin ku shine Qur'anin ku duk abin da ya faɗa gaskiya ne ko ya kare ta Allah auzu billahi wa auhiya rabbuka ila nahli ubangiji nan ya ambata wani yayi wa'ayi zuwa kudan zuma a can kuma cikin suratu suratul ma'ida ya ce wai zau haitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna nayi wahayi zuwa ga hawariyawan annabi Isa hawariyawan annabi Isa annabawa ne waliyai ne sahabbai ne Allah ce yayi musu wahayi zan karanta wa iz au haitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli to wanda yace ba wahayin ilhama don Allah yayi imani da waɗannan ayoyi to ai hattara kar mutum mai da wani mutum ya zama Allahnsa ka karyata Allah saboda gaskata wani mutum ka karyata annabi saboda gaskata wani mutum ka karyata dukkan wani ka zage su saboda gaskata wani mutum akwai akwai wahala akwai danja ko ya mai muni wa huwa rabbuka lan nahli an ittakhizi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli as-samawati fasluki subula rabbiki dhulula يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ثم كلي سنة الله ساكي متى وهي yayi mata wahayi yadda za ta shirya gidanta yadda zai mata kyau wani irin gini wai mai ban mamaki kowa ya ga yadda zuma take take gini ya san hakika da wuya dan adam ma wanda yake magini ya iya irin wannan gini nasu yace yace mata ta yi gini a cikin kogon dutse ko cikin kogon itace ko cikin amiya wanda ake dora a sama sannan yace yayi mata wahayi ta tafi suma kuli min kulli samarati duk abin da ya gani ya dace da ke ko ko hure ne ko man dan wani abu ne ko na mai daci ne ki je ki ci duk abin da kake zan mai da shi ruwan zuma ya zaki ko menene summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zululan sannan ki shiga hanyoyin Allah ubangijinki an ce cikin abubuwa masu tashi kanana ba mai iya tashi kamar kudan zuma wadda za ta ci miloli da yawa a cikin karamin lokaci kuma komi nisan inda ta je za ta dawo inda ta ta fita ba za ta bata ba saboda wannan aya kuma an ce duk abin da zai tashi sama ya zo tashi to sai ya yi haka sama sama sama sama sama sama tukune ya yi sama amma ban da kudan zuma da- dama haka za ta tashi sama kamar harbin kibiya sama saboda kuli min kulli fasliki su gudu rabbi kidin nan saboda yin ne ita sama za ta tashi dama tun da farko ba sai ta lallaba ta lallaba ta lallaba ta je ta yi sama din ba a tun daga farko sama za ta yi kudan zuma kudan zuma dai saboda fasluki da aka ce mata ubangiji ya ce fasluki ki shiga su buɗe rabbiki hanyoyin ubangijinki na zuwa da dawowa komi nisan wuri in kin je zan dawo da ke inda ba za ki bata ba summa kuli min kulli samarati fasluki su buɗe rabbiki zululan yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu Ah, akwai sharabun abin sha mukhtalifun alwanuhu wanda launinsa daban-daban kaga wata zuma farar taka kaga wata yalo yalo kaga wata baka wata jaja jaja duk daga zu- zuman ne gabaki da suke fitowa kuma duk suna da zaki mukhtalifun alwanu fi shifa'un linnas banda a sha a ji daɗi din ma akwai magani a cikin zuma likitoci sun fidda vitamin wajen guda shida a cikin zuma daban-daban da amfaninsu sun faɗi yadda abin yake a cikin iliminsu yakhruju min buduniha sharabun mukhtalifun alwanu an ce akwai wani ciwo a jikin mutum na abin nan idan mutum ya sha zu- zuma zai zai bashi zai sa masa rashin lafiya wato ciwon safra ciwon eh, yalo din nan Sh- safra eh, shawara to in mutum yana shan zuma zai sa masa ciwo to wani likita wani likita ya ce to dan menene in mutum mai mai ciwon shawara in sha zuma yake ciwo gashi ba Allah ya ce shifa'un yace ai shifa'un yace fihi shifa'un ba ash-shifa'u ba ba waraka ne dukkan kowane ciwo ba ba kuma kowane mutum ba yana warkar da cuce-cuce waɗansu daga cikin cuce-cuce Ah, wannan alqur'ani ke nake magana fi shifa'un linnas inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkaruna wannan abu ya isa aya ga mutane masu yin tunani Allah da ikonsa ya halicci kudan zuma ga ta yar karama amma ya yi mata wahayi ta je ga yadda za ta shirya ɗakunanta a wurare ukun nan ga yadda za ta je ta ciwo abinci duk inda ta je ba za ta ɓata ba za ta je lafiya ta dawo lafiya ba za ta ɓace ba sannan ta yi zuma zuman nan ko abu mai ɗaci ta ciwo ko mai tsami ta ciwo ko mai zaƙin ta ciwo zai zama ruwan zuma mai daɗi kuma sai ya zama daban-daban wata zuma fara kamar yadda aka faɗi da amma wannan abu ya isa bin mamaki wanda za mutane za su yi tunani su san Allah yana da iko yana da ilimi fa'alul lima yuridu ne mai aikata abin da ya ga dama ne kuma ga magani yana yana maganin wasu cuce-cuce والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum thumma yuraddu- turadduna ila ardil umri likay la ya'lama kay la likay la kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a inna allaha alimun qadir wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a inna allaha alimun qadir kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a inna allaha alimun qadir a ga wata ni'ima kuma amma a kunshe take wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum Allah shine ya halitto ku kuma shine yake matar da ku ainihin rayuwa da mutuwa kamar yola fiba din nan mai bada hanya ne idan wasu ba su mutu ba wasu ba za su samu shigowa ba nace in wasu ba su mutu ba wasu ba za su samu shigowa ba sai layi ya tsaya saboda haka sai a kashe waɗansu don wasu samu shigowa idan ba a kashe uban kaka ba kaka ba zai samu gida gida isasshe ba idan ba a kashe kaka ba jika ba zai samu gida isasshe ba in ba sa- ba a kashe uba ba ɗa ba zai sarauta ba haka dai a gashi bakin ciki ne ana kuka amma da kowa da kaka yana nan uban kaka yana nan kakan kaka yana nan ina ina za a samu gidaje ina za a- za a samu gonaki to saboda haka yolofi ba in yaga an an cin- an yin cinkoso ya bada hanya a wuce sannan a sallami waɗansu waɗansu ko a jawo su su zo- su zo to haka rayuwar take shi ma mutuwan alheri ne inda kakannu da iyaye ba su mutu ba to jikoki da yaya ba za su samu wurin zama ba ba za su samu gonakin noma ba sai a yi yawa saboda haka ne ma kafirai da yake ba san Allah ba wai sukan yi maganin aihuwa yanzu a India akwai iyakan aihuwar kowane mutum iya haifi ya'ya kaza ba zai ƙara ba a cari na ya'ya biyu ne kawai in ka haifi ya'ya biyu to ba za ka ƙara ba in ɗaya ya mutu sai sai ka je ka nemi izini ɗanka ya mutu kana so a baka dama ka haifi wace mutuwar ita ma wata ni'ima ce saboda a samu daman wurin zama da abin da za a ci inda an bar mutane gaba ɗaya ba mutuwa to sai cinkoso yayi yawa a rasa inda za a zauna a rasa inda za a kwanta a rasa inda za a yi aiki a rasa abinci saboda haka mutuwan ma alheri ne wallahu khalaqakum thumma tawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzal umri ko da yake a cikin ku ba kowa ne yake mutuwa da farko ba wani akan ja kwanansa har ya zama tsoho tukub tukub har ya mance idan an zo sannu ba ba tsoho cewa ne ne bai san wa yake magana da shi ba ya mance duk abubuwan da ya sani to amma ibn abbas ya ce duk mai karatun qur'ani Allah ba zai mai da hankali sa ba ko shekaru sa nawa ne hankalinsa ba zai bace don tsufa ba ba zai zama kharif kharif ba wa min kuma yurdi la arzal umuri likai la ya'lam min ba'da ilmi ba'da likai la ya'lam ba'da ilmin shay'an don kada ya san wani abu wanda ya sani ya ƙara akan saninsa ko ko ya tuna wani abin da ya sani ya bada labarinsa ya riga an gama da shi kenan Allahu allazi khalaqakum min dhufin thumma ja'ala ba dhufin quwwatan thumma ja'ala ba quwwatin dhufan wa shayba sannan mutum ya komo ya zama yaro kaman da domin in an tsufa din ba mutu ba tsofi sai su yi yawa yara su yi yawa kenan ga su tsofi tukuftu ga mai shekara ɗari ga mai shekara ɗari biyu ga mai shekara ɗari biyar ga duk ba su mutu ba duk kuma ba su da ƙarfin neman abinci ga sun tsare wuri sun zama kaya to amma mutuwan nan sai ta ɗaɗɗauki wannan tsofi tsofin sai a samu fili ni kai lalan ba da ilmi sha inna Allah sani Allah alimun shi ya fi sanin maslahar ku kadirun mai ikon yin komai da komai da ya ga dama sai ya yi filin duniyan nan gwargwadon yan adam ko da biliyon nawa ne ya raya su gaba ɗaya walau sha Allah jalakum matan wahida tun daga Adamu din har zuwa za a tashin kyama ya kashe su gaba ɗaya ya tada su gaba ɗaya amma sai ya duniya yar kaɗan yana shigo da su kaɗan kaɗan ku in kun gama ku tafi ku bada wuri waɗansu za su shigo kuma in kun gama ku tafi ku bada wuri wasu za su shigo haka haka dai amma in an je lahira za a taru gabaki ɗaya gabaki ɗaya za a taru na farko da na ƙarshe duka ya shurum ilahi ya shurum fa ya shurum ilahi jami'a ah bismillah والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم هم في سواء أفبنعمة الله يجحدون ga wata irin nima kuma wallahi faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi Allah ya fifita junanku a cikin arziki wannan mai arziki da yawa wannan mai arziki kima wannan mai sarauta wannan talaka to duk Allah ya yi waɗannan ne don su zama ni'ima shi idan mai arziki aka ce shi ne zai aikin lebura to aikin ba zai samu ba in an ce sarki ne zai aikin lebura to aikin ba zai samu ba kuma in leburor ba su aiki ba mutuwa za a yi wa zai mana gini wa zai mana kwaba wa zai goya mana buhu ya kai mana gida wa zai mana kira wa zai mana huda wa zai mana saran itace wa zai mana faskare wa zai tuka mana motocin kowa ya zama mai dukiya kowa ya zama basaraki in shadda ta cika kenan sai attajiri ko sarki shi zai shiga ya kwaso kashin ya zubar kaga wannan duka Allah ya yi ni'iman nan shi ainihin matalaucin nan aikin da za a bashi a biya shi ne yana jin daɗi kamar yadda masarake yake jin daɗi ya karbi kuɗin in ya karbi kuɗin ya je biya bukatarsa kamar yadda mai arziki yake jin daɗi kuma haka yake jin daɗi to haka Allah ya shirya wannan ga sarakuna an yi su an aje su don aya an maka tallan sarauta ka nemi sarautar lahira kai ma in ka je lahira zaka fi waɗannan ma ba kan waɗannan zaka zama ba an yi masu arziki don tallan arzikin lahira ga arziki an tallata maka arzikin lahira kai ma kai kokari ka je lahira ka zama mai arzikin lahira sannan shine wannan su masu sarauta da masu dukiya su zama ayoyi su kuma masu leburori masu aikin karfi su kuma su zama ayoyi haka Allah ya don a zama ni'ima wa juna su masu sarauta da masu kuɗi su ne za su zama gatan marasa sarauta da marasa marasa dukiya ta sama su kuma marasa dukiya da talakawa su ne za su gatan masu sarauta da masu kuɗi ta ƙasa sai a haɗu kenan wannan gata ne ta sama wannan gata ne ta ƙasa wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malaka yamanuhum hum fi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun ubangiji ce to zan tambaye ku ku arna masu bautan dodo na yi sarakuna na yi masu kuɗi kuma kun san sarauta kun san kuɗi yanzu akwai sarkin da zai yadda bawansa ya zama shi in ya kwana da matarsa yau bawansa kuma ya kwana da ita gobe kuma an sani a fili ba wai ɓoyewa ba kuma in ya zama sarki yau bawan ne zai zama sarki gobe ai ta bada ai ta bada hannu wa juna to dan menene ni ne sarki kuke hada mai dodanni cikin mulki na ko masu kuɗi suna yarda wani leburansu ko wani talakansu ya zo ce ai ka daɗe kana kwana kan wannan gado naka yau ka ni ne zan kwana kai kuma ka je kai gadi kofar gida akwai ka daɗe kana sa kana sa hannu kana ɗaukan kuɗi ya ce wanda ka ɗauka ni ni yanzu wanda ka ɗauka nan nawa ne kai kuma in ka ɗauko wani shine naka za a yarda a to don me ake ɗaukan arzikin Allah ana ba dodo ta hazalillahi wa hazali shurakaina a ɗauki kayan Allah wanda Allah ce wannan na dodo ne dabbobi da abun noma kuma a ɗauki ibada a bai a ce wannan na dodo ne alhali ku Allah yana nan ba za ku yarda da wannan ba don me kuke kuke sami ni wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq faman alladhina fuddilu alladhina fuddilu fama bi ra'adi rizqihim ala amrika taymanukum fi sawab ba za su mai arzikin da Allah ya ba su daidai ne kamar yadda kishiyoyi a gida kowace ta san mijinta mijinta ne in ya kwana wajen kishiya yau zai dawo wajenta haka abin yake tafiya kullum amma masu sarauta ba za su yadda bawan su yi musu haka ba idan ya yi sarauta yau gobe bawansa ne zai yi in ya kwana da matarsa yau gobe bawansa ne zai kwana da ita ba zai yadda ba haka mai kuɗi to don menene za ku yi mini haka ni in ji Allah yana gaya wa kafirai masu bauta dodo Allah kiyaye bautan dodo fa hum fi sawa'un zo suna daidai a cikin mallaka a cikin tasarrufi za ku yadda ai ba za ku yadda ba afa bi ni'matillahi yajhadun to dan menene kuke kafircewa nimomin Allah ya rufu wa ni'mat Allah sun mai yunkirunaha kun san nimar Allah amma kuna kafircewa niman Allah kuna yin musun nimar Allah dan me kuke yin haka ya ku kafirai والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون كقوة نعمة كوس نعمومي هر ينزدي أولي ولي أتكن سورة الروم ينأتي منا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أتكن آيوين ينادي أتكن آيوين الله الله يهل التاوى مزا ماتا يهل التاوى ماتا مزا kowa yana son ɗan uwansa kowa hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya samu dan uwansa ko kowa yana kama da dan uwansa wannan ni'ima ce ta Allah ya sanya soyayya da tausayin juna tsakanin mace da namiji in mace ta daura aure yau to duk mazan duniya ba wanda take so kamar wannan mutum kuma ba wanda take jin tausayin kada wani abu ya same shi kamar wannan mutum wajala bainakum mawaddatan wa rahma yace Allah shine ya yi muku mata min anfusikum daga cikinku ku maza ku ne kuka aifawa kanku mata su ma mata su ne suka aifawa kansu maza Allah ya sanya aure tsakaninku ku da junanku wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadatan to anan sai Allah ya fiskanci mazajen anan yace wa ja'alakum min azwajikum banda ɗebewa haso da ake wa juna wato banda ɗebe kewa da ake wa juna banda jin daɗin zaman lafiyan da ake yi akwai ma wani alheri da Allah ke sawa tsakaninku da su su ne ƴaƴa da jikoki ƴaƴa da jikoki duk wannan alheri ne daga Allah wanda babu kantin da zaka zo ka sayi ƴaƴa ba kantin da zaka je ka sai jikoki ba inda zaka yi oda a kawo maka ƴaƴa ko a kawo maka jikoki sai daga Allah shi ke baka ƴaƴanka a jikin matanka ya baka jikokinka a jikin matanka to ya kira jikokin hafadatan wai masu sauri idan mutum ya kai munzilin ya yi jika jikansa ya yi ɗan ƙarfi to zai ci kai waya nan ba za ka ce ka ɗauka sai ruga guje wai mai sauri sunan jika wai mai sauri haf ya tsawa ya fidu mai sauri ya sanya muku masu sauri wasu sunan jikoki kenan masu sauri maza maza nan da waya sai ka ga ya ruga guje ka je ka kira mu wani sai ya ruga guje yadda in babba ne ba zai ruga guje ba saboda haka jikoki iri biyar Allah ya sanya muku a cikin matanku ƴaƴan ƴaƴan ma ƴaƴan ƴaƴanka maza jikokinka ne wanda zaka aike su nan da su je su yi maka abu da sauri ƴaƴan ƴaƴanka mata jikokinka ne wanda zaka aike su maza maza su yi maka abu da sauri haka ƴaƴan ƴaƴan matarka wadda ta aiho a wani gida ta zo maka da su su ma jikokinka ne maza maza za su je su yi maka aiki da sauri duk wannan alheri ne ni'ima ce wadda wajibi ne a gode wa Allah akan ni'imominsa saboda haka ne daga baya zai ce mana a washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun lalle in dai gaskiya kuke yi ku bayin Allah ne masu kadaita Allah masu bautan Allah to ku gode wa Allah kan ni'imominsa wajalakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun ayya abin mamaki kafirai su bauta man la yakhluq afa man yakhluq kaman la yakhluq ga mai halitta ga mai arzuktawa ga nimar ijad wato niman samarwa ga niman imdad niman gatantawa duk abin da kake nema wuri baka san amfani da ma Allah ya maka shi sannan ka bar shi ka wata wani abun banza kana musun abin da Allah ya yi afa bil batil yu'minuna sai imani da abun banza zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma tad'un min duni huwal batil duk abin da ba Allah ba in ka bauta masa ka bar Allah ka bauta abun banza ka bar Allah afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati Allah hum yakfuruna sannan ku kafirce wa ni'imomin Allah
wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un wa ya'buduna min dunillahi ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون kafirai abin da yasa nace afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahum yakfuruna ni na sani kuma kun sani kafirai suna bautawa dodanni wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi suna bautawa dodannin da ba su da iko su saukar musu da ruwa a sama ba su da iko su tsirar musu da abinci a ƙasa ba sa iya komai la su shay'an ba abin da suke iyawa amma sai su bar Allah mai wannan irin ayyuka tun daga muka somo suran nan saukar da wahayi ne saukar da ruwa ne tsirar da abinci ne ba da gaɓoɓi ne ba da lafiya ne ba da dukiya ne ba da mata da ƴaƴa ne ba da ruwan sha da iskan shaƙa ne ba da nono ne ba ko menene Allah ya yi mana amma ai bai kamata kuma kafiri ka bar wannan Allah ka wuta wani abun banza tan washi dodowa amma bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun su kafirce wa Allah su bautawa dodo abun banza wa ya'buduna min dunillahi suna bautawa wani abun banza ma la yamliku lahum shay'an min as-samawati ma la yamliku lahum rizqan wanda bai mallaki ya saukar musu da ruwa mai kawo abinci ba wa nardi baya kawo ruwa ta sama baya tsirar da abinci ta ƙasa wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wala yastadi'una ba su da ikon saukar da ruwa a sama ba su da ikon tsirar da abinci a ƙasa فلا تظلموا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون kar ku riga buga misalai cewa لو شاء الله ما أبنا من دوني من شيء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دوني من شيء ai da Allah ya ga dama da bauta wa wani Allah ba da mu da iyaye mu duk da mu kafirci ba da Allah ya ga dama a'a Allah ya san kowace hujja ku ba ku santa ba ya aiko muku da manzanni ku bi manzanni ku daina buga wa Allah misali kuna faɗin abubuwa na ƙarya cewa Allah biyu ne ko Allah uku ne ko Allah yana da ɗa ko ku a'a mala'iku ƴaƴan Allah duk wannan maganar banza ne ku saurari abin da Annabi Muhammad zai gaya muku shi za ku rika shi ne gaskiya duk wannan misalai na banza kuke da kuke bugawa ku zubar da su ku komo wajen manzon Allah ku ji labari na gaskiya a Qur'ani fala tadribu lillahi al-amsal inna Allah shi Allah ya alamu ya sani wa antum la ta'lamuna ku ba abin da kuka sani Mhm.
kafin tana lafiya.
Ta.
Allah ya kara maka basira da karama. Tambaya ta shi ne.
Mhm.
Ina so ce ku yi mini bayani Ta.
kan darajar zakadai. Wai shin gaskiya ne ana ganin mai zakadai? Wai mutum ya ga babu wani abu gida ko abu ya kakin ka ba kawai.
shi dare lailatul qadari wani dare ne Allah ya kore shi cikin azumin watan azumi musamman goma na ƙarshe a cikin sa yake koye Allah ya kore shi ne saboda kada a yi ta bacci a kowane dare sai daren ya zo a yi ibada Eh, Allah ya ji kan malam Muhammadu liman katagun baturen shanu Allah ya masa gafara Allah ya ji kan shehu lawal Allah ya ji kan dukkan marigayenmu Allah ya ji kan mu Allah ya kabi ibadunmu Allah ya yafe mana laifukanmu Allah ya ji kan mu ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu malamanmu Allah ya saka wa shehunanmu da alheri Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mu sharrin kafiran nan makiya musulunci masu toshe garurukan musulunci masu jifan gas- garurukan musulunci da wuta Allah ya halaka su Allah ya lalata lamarin su Allah ya watsa su Allah ya gama da su albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka bi addu'o'in mu da addu'o'in wanda suka nemi addu'a wurin mu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ربنا